domin wani yaro na ya fi shekara biyar da tafiya kuma har yau bai dawo ba to an zo kenan ni mamakin da nake wai ku garin nan kukan ku ne kuka fi kowa batan yaya duk shekara sai an kawo tambaya yaro ya tafi baya nan ko kuna musu azaba ne yaran nan suna guduwa ne Allah ya bayyana miki danki kuma insha Allah ina miki albishir insha Allah yana raye amma an samu matsala in yana raye kin samu damarar tarbiya indai har yana raye ba mutuwaye ba to ki gyara tarbiyar gidanki ya aka kika haifi dan da baya tausayin ki zai tafi shekara kaza bai dawo ba duk shekara sai kun aiko dana ya tafi ban san inda yake ba shekara biyar shekara goma shekara bakwai shekara uku ma mamaki yana nan a lagos yana ta neman kuɗi yana tara kuɗi ke kuma tsohuwa ya manta da ke kina ta kuka a nan kin damu da shi shi bai damu da ke ba duk wacce ta nema ɗanta shekara ɗaya biyu bai zo ba sai mai addu'a Allah sa in yana raye ya tsare shi duk inda yake idan kuma ya mutu Allah ji kansa ki manta ki ci gaba da harkokin ki wallahi yanzu akwai wanda sai da ya share akwai wanda na sani yana raye ba mutuwaye ba wallahi sai da ubansa ya neme shi sama da shekara ashirin kuma wallahi yana nan amma bai dawo ba yau kuku mai iyayenku suka muku yan kumu kuke gudu kuke barin iyayenku ya ku samari matasa yan kumu mai iyayenku suka muku duk shekara sai an kawo mana takarda yaro ya gudu baya nan ya tafi wannan ya nuna kamar yaran ba sa tausayin ku ne kuma in bata ne ku sai yan garin ku su suke bata ba mamaki yana inugu yana kwanacha ko ya shiga Nijar ya je neman kuɗi kuɗinsa shi ya fi miki shi ya fi masa ke ko aike bai zai miki ba ko waya ya karɓi aron wayar wani ya bugo ya ji muryar uwarsa bai yi ba ni ban ga dalilin da zan zo in tada hankali na akan irin wannan yaron da bai damu da ni ba kuma tabbas ba sace shi aka yi ba da sace shi aka yi to wannan akwai abin tausayi a'a fita yi nema bai dawo ba kuma ke kin kasa bacci shi kuma yana bacci har da munshari watakila ma ya aure ko yana bin mata da aka ai masa addu'a Allah ya bayyana shi ai masa addu'a duk inda yake Allah ya kare shi ai masa addu'a in ya mutu Allah ya ji kansa amma magana ki kasa bacci kina kuka innama ashku basi wa huzni ila Allah a'a ba dai akan wannan yaron mai wannan ɗabi'ar ba don zai hana ki ya takura miki baki kula da na gida ba yanzu na gabanki ke kin damu da shi kuma da yaji ya gama neman kuɗin sa ya samu abin da in ma ya dawo ce miki zai zai aure kin ga ashe ya je ya tara kuɗin auren sa ne samu yar budurwar sa ya ajiye a dan gidansa ke kuma kina ta fama da miyar kuka da kanzo Allah ya bayyana shi Allah kuma ya taimake ki da haka ku yi wa 'ya'yanku tarbiyya ku sa musu tausayinku duk uwa ta sa wa ɗanta ya rinka jin tausayinta ya rinka jin ƙayinta to matsalar shine ba sa yaran yaran abun ba daɗi yaran sai kiga ba sa tausayin iyayensu yanzu tun daga tarbiyyar mu fa yaro fa yana tashi ko yarinya tana tashi da kin bata mata da sai ta rufa ki da duka wallahi akwai yarinyar da naga haka take uwarta karamar yarinya fa ba wayo fa amma da ta mata ba daidai ba sai kiga ta samu fuskar uwar fa ta mare ta ke a'a karki bar yaro ya rinka dukanki idan an ga wasa yake a nuna mai ba a san irin wannan wasan idan ku haka ta tashi shi yaro in ka bar shi ya saba abu haka zai ci gaba sai ki samu wannan hannun da ya mare ki ko ta mare ki ki samu da dan yatsa ki balle shi bal bal yayi kuka ki ce in ka saki ko in ya kawo ki riƙe hannun ki mai wani abu da zai ji zafi to gobe da ya zo zai zai tuno wani abu sai daina da haka ba tausayi bane ba jin kai bane wai wai a bar yaro yana duka ko kuma yaro da ransa ya ɓaci sai ya je ya ɗauki kwanan abinci kawai sai ya kifar da shi duk a gidajenku akwai daga nan kuke kashe tarbiyyar 'ya'yanku ai in ka zubar da abincin nan zaka gane ka zubar wallahi ba ƙarami kake ba jariri Allah sa jariri ne kai a koya musu yadda za su gane akwai yaran da suna dan waye suna gane zafi in har yana gane zafin duka ko tsumagiya to an dan tsala masa to zai gyara akwai yaran da zagi suke yi wallahi karamin yaro yana buɗe baki sai kiga yana cewa uwarsa uwaki ko ubanki ko kuma yaro karami ki da ke sai ce Allah ya isa ah akwai matsala eh akwai damuwa dukkan waɗannan akhta ne in Allah ya so yadda in na samu lokaci shi ma ku rubuta ku aje zan yi mana bayani akan kurakuran tarbiyya a gida kurakurai na tarbiyya a gida ko yaro ya zo ya fara ɗauke-ɗauke a ƙyale shi akwai wata uwa da ta burge ni da ɗanta ya fara mata ɗauke-ɗauke kin ga ya fara ɗauke-ɗauke ashe ya san daɗin kuɗi sai ta kama shi sai ta hura wuta da gaushin wuta sai ta kama ta ce sai na ƙone hannun yau yana ihu wallahi mama ba zan ƙara ba ta ce a za ka ƙara dai kuma ba ƙonawa za ta yi ba sai ta kai hannun sai ya ji zafi kamar zai ƙone sai ta ɗaɗɗaga za ka ƙara ta ce to nan gurin zan saka sai na ƙone ka ba wai azabar za ta yi masa ba ƙona shin za ta yi ba amma saboda ya ji cewa a a ashe in na ɗauki kuɗin mama ashe za ta yi min kaza akwai yaran da yaran maƙota ne suke turo shi ya saci kuɗin uwarsa ko kuɗin uban shi shi ba ba shi zai kashe kuɗin ba amma da yake ɗanki wawa ne sai abokane sai su turo ce je ka ɗauko kuɗin mama sai je caji aljihun baban sai zo ya ɗauka sai ki bari ana miki wannan a gida to duk wannan yana cikin kurakurai na tarbiyya da ake a cikin gidaje za mu yi magana akai insha Allah fi ma ba'd wannan tace da fatan kana lafiya ina maka fatan alkhairi yanda ka zo lafiya Allah mai da kai gida lafiya amin ya Allah ta ce Allah baka haƙurin zama da mu ya sa aljanna ce makomarka da mu baki ɗaya amin ta ce ina maka barka da zuwa a malan lale maraba to ke ma Allah miki albarka Allah saka da alkhairi ke ma lale maraba me yatti Allah jabu Allah windu baraji Allah ya takaita mana kuma ya sa mana albarka ni ma din Allah ya baku haƙurin zama da ni ai ni ne ma za ku haƙuri da ni ni da nake zuwa ne tai muku faɗa kullum yawwa ku ne zan ce ku yi haƙuri da ni saboda aini kin gafa ɗan laifi ne yake ta yi yawa wata ran wata ta zo tana murmushi tana dariya ta koma wata ran kuma an yi karatun ina lura da wata tun da aka fara da aka baɗi laifinta in muka haɗa ido sai ta kamar za ta yi kuka to Allah baki haƙuri ke ma eh Allah wakku munyal daman shi wa'azi haka ya gada ai sai an yi haƙuri sai an kai zuciya nesa ai mana addu'a kuma Allah ya mana ya sauƙaƙa mana zafin garin nan na shigo amma akwai zafi Allah ku jam Malam ina maka addu'a da fata alkhairi Malam miji na to to wannan Allah sauki kin ji wata tabargaza kuma ita wannan cewa ta yi mijinta baya wankan janaba sannan kuma baya sallah ta ce za su zo su yi ma'amala aure ta ce amma ba zai taɓa wankan janaba ba lalle wannan kin ɗebo kara da kiyashi duk wanda ya ɗauki kara da kiyashi ɗaukan mara sani na tausaya miki Allah ya sa ya gyara ko kuma Allah ya canja miki wani mijin da baya wankan janaba kenan ba dole ma ya ki sallah ai to idan baya wankan janaba duk sallolinsa fa in yayi in ma yayi ba su karbu ba dan ba a yin sallah da janaba to wannan shine ɗaya daga cikin almashakil azzaujiyya matsaloli na zamantakewar aure da kullun nake gaya wa mutane mata yanzu dan Allah wannan mata bai kamata a tausaya mata ba kuma ba yanda za ce da shi haka zai zo ya yiwo kanta a haka kazami mara addini yau ya zo gobe ma ya daɗa dawo miki bai wankan janaba ba yana cikin janaba yana cikin najasa kuma a haka za ta sallama kanta ta miƙa masa wannan ku zauna a teburin fahimtar juna wani za ka rinka sallah za mu ci gaba da zaman aure da kai ba maganar sallah to wallahi ba ni ba kai in ya'ya ɗari muka tara wallahi sai na rabu da kai idan kika nemi ya sallame ki akan haka baki laifi ba amma kada a nemi saki sai in an yi an yi ya gagara a hada shi da iyaye in ya gagara a hada shi da Allah wani lokacin kuma a ƙaurace masa tunda zai zo yi alakar auren amma bai zai wanka ba to ba sai an ba shi dama ya yi alakar auren ba tunda ba za ka bauta wa Allah ba za ka yi ba ni ma ba kai ba ni wataƙila wannan ya sa to ya ce zai gyara in har in kin masa haka zai gyara to ki taimake shi ki masa hakan ki ƙaurace masa dan ya gyara din sannan mijin da baya sallah kam ya za a iya rayuwa da shi ne kam kowa ya fita sallah shi baya yi ka don Allah mu mata addu'a wannan Allah ya bata mafita ya Allah ka warware mata damuwarta ya Allah ka yaye mata wannan bakin ciki ya Allah albarkacin wannan watan Ramadana wannan mata da mijinta baya wankan janaba baya sallah ya Allah ya Allah ka shirye mata da shi in sun samu yaya Allah Allah ka tsare yayan kasu koyi da ubansu to to kin ji wani kin ji wani ikon Allah kuma tace mallam ya tafi yanzu wata hudu ba bai dawo ba ya banni da yara shida to kin ga watakila rabuwar ma da ya kama hanya ma ya tafi ya je can ya karata ma ya fi miki sauki zan iya rabuwa da shi kwarai kuwa tace wai za ta iya rabuwa da shi a bi hanyoyin da zai gyara kafin a rabu da shi a kira shi a masa nasiha ya dawo gida kuma a gaya masa laifinsa ya yi alkawari in zai rubuta ya rubuta ki sa ido a kansa ki sa masa namujiya na ƙurulla ki ga ya gyara ko bai gyara ba ku ci gaba da zama da shi in ya gyara ya kawo kuma abinci ba aure ba abinci ba aure ayya za ya zama aure ba abinci Allah ya saka da alheri Allah ya kawo miki mai baki shinkafa da wake da da buhun masara albarkacin kabbara da kika yi gaskiya ne saboda mata suna shan azaba ba abinci a gida wahala ne da haka gwanda mu gaya musu aure sai da abinci aure sai da ciyarwa aure sai da ɗaukan nauyi aure sai da taimako ba wai mutum ya je ya ɗauko 'yar mutane ya zo ya kashe ta da yunwa ba a'a da haka wannan shawara ta gare ki a sa ya dawo gida a yi masa nasiha ya rinka sallah ya rinka wankan janaba a ci gaba da zaman aure idan kuma ba haka ba a bi shi duk inda yake a gaya masa akwai hakkin aure a kansa da hakkin 'ya'yansa a kansa ya ba da ci da sha in kin ga zaki iya zaman jiransa har ya dawo ya tuba shekara ɗaya shekara biyu zaki iya jurewa bismillah ki zauna a zaman aure ki jira shi in ba zaki iya ba ki gaya wa iyayensa su nemo shi ai iyayensa kam sun san inda yake su nemo shi ya zo ya baki takardarki wannan rayuwa ta bauta ta wulakanci musulunci bai yadda da shi ba kuma ba za mu yadda da irin wannan wulakanta mata da tozarta su da ake ba wannan ba daidai ba ne kuma iyayen wannan miji su ji tsoron Allah su nemo shi ya zo ya sauke hakkin Allah a kansa yaya za ki yi na gaya miki ga yadda za ki a tura a nemo shi idan ya ki dawowa a je gidan iyayensa ku tare a can ku ce su ba ku abinci ki ɗebi jikokin ki kai musu ki ce ga ɗanku nan ‘ya'yan ɗanku ku ciyar da su kuma nima ku turo min nawa ki tara masa ‘ya'yansa a gidan iyayensa idan baya nan in ba sa nan shi kenan sai ki sa iyayenki su nemo shi a haɗa shi da hukuma ya zo ba ki ki kuma ya ci gaba da kulawa da ‘ya'yansa kar a masa da wasa kar a masa kuma sannu wannan ta ce malam Allah ya yi wa rayuwarka albarka amin malam wata ce ta yi aure amma fa ba sadaki to wai mijin wai ya ce wai sai daga baya tab auren bashin kenan tab lalle wannan yarinya arhaki ta yawa wallahi ka wani abu sai ku mata masu arhaki kenan Allahu ku jam zan turo muku mazaje daga Kano in ce ku zo nan garin ana yin aure sadaka ko ana yin aure bashi a akwai abinda malamai suke cewa nikahu tafwid malamin fiqh nikahu tafwid shine a zo a daura aure a lokacin da za a yi auren ba a samu kudin sadaki ba sai shi mijin ya ce a rubuta ya yi alkawari bayan wata biyu wata uku shekara ɗaya zai biya to wannan auren ya halatta e ma'ana kin bashi bashi ai ya faɗa an gaya wa wali da aka zo ɗaura aure a ce jama'a an ɗaura auren biba biba ke haƙuri ba da ke nake ba an ɗaura auren biba da auren wato buba aikin ga sun dace ko biba buba tunda na bashi ne a dole mu nemo masa yar uwa an ɗaura auren biba da buba a bisa sadaki naira dubu hamsin kuma za a biya sadakin nan sha Allahu a watan bakwai sai a rubuta kin ga biba buba bakwai ya yi daidai kenan b b b b plus b is equals to b ya halatta amma duk wanda ya zo aka ɗaura masa aure ya ƙiya bayar da sadaki to ba a yin aure babu sadaki saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidai adl a wata riwaya ko kuma bi waliyin wa sadaq duk auren da aka yi shi babu sadaki ba a bayar ba an ki a biya to wannan auren bai yi ba to amma idan ya sa lokaci zai biya to shikenan sai a yi masa hakuri in lokacin ya zo a je a rike wuta kuma ya biya yanzu akwai kes ɗin da aka mun irin wannan ya yi auren aka yi auren a matsayin bashi sadakin bai biya ba har shekara uku har ya sake ta wai sai bayan ya sallame ta wai ta bugo min waya malam me hukuncin aure na ni fa a bashi aka yi kuma har ya kore ni ma bai biya ba to kina bin sa bashi har yanzu aure yayi amma kina bin sa bashi da haka dole sai ya biya wannan bashi din ko da bayan ya mutu kuma a cikin gadansa sai an biya ta ce wai sai daga baya ita kuma soyayyar ya rufe mata ido to kin ji su 'ya'yan matan zamani ko soyayyarsa ta rufe mata ido ta ƙi ta tambayi kuɗin ma ta ce yanzu haka yanzu ma yaran su biyu to ya ƙi dai ya biya kuma har yanzu bai bata kudin sadakin ba ya zaman su yake ana bin sa bashi lalle a biya hajiya soyayyan nan ajiye take karbi kudin ki tukunna ki sa aljihu a biya ki kudin sadakin ki shine tukunna in kina so ya baki kudin in ya baki kudin sai ki ce gashi kin bashi sadaka kin ga kin karba kin rike sadaki hakkin ki ne ba hakkin babanki bane ba hakkin mamanki bane naki ne hakkinki ne naki halak malak naka wannan laifinta ne tunda soyayya ce ta rufe mata ido ya je ai ta toyewa ku ta soyayya har ma ku toye to wannan su ne tambayoyi sai takarda daga yan uwa yan hizba suka ce assalamu alaikum a madadin yan hizba muna miƙa saƙon gaisuwa da barka da isowa ga malam kuma muna miƙa maka gaisuwa muna marka da muna maka barka da zuwa da fatan ka iso lafiya Allah ya saka maka da alkhairi ya ƙara ɗaukaka ya albarkaci zuri'a amin kamar yadda aka fara lafiya Allah ya sa a gama lafiya ya ce kuma ta ce suka ce in hizba ki Allah ya ka ba mu ikon haƙuri da juna amin summa amin sannan malam muna sanar da kai cewa akwai sakatariyarmu mara lafiya mijinta ya rasu wata biyar da ya wuce Allahu akbar ban sani ba ba a gaya mun ba Allah ya fi mata Allah ya fi masa ita kuma Allah ya ba ta lafiya Allah ubangiji ya sa ta ta kaba lafiya ta gama kuma ya ba ta wani mijin wanda ya fi wancan Allah kuma ya tsare zuri'a da 'ya'ya da aka bari ta ce wancan satin akwai wata 'yar hizba akwai wata 'yar hizbar mu da Allah ya mata rasuwa to akwai 'yar hizba da ta rasu wace ce sunanta ha cikin masu fararen kaya jama'atu nasar islam to Allah ya fi mata ya kamata a rinka sanar da mu wace ce dan mu gane ko bare da ita muka yi karatu kenan kun ga gashi bana bata na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah sa ta tafi a sa'a Allah ya yi mata wannan zafin rana a cikin kabarinta Allah ubangiji ya sa aikin da ta yi ta yi na aikin hizba a nan Allah Allah ka sa ta samu rahama ya Allah mu ma an ba da labarin mu murar su Allah Allah kai mana rahama Allah ka sa mu yan aljanna Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din wansur ibadakal muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin Allah ka yafe mana kurakuran mu Allah ka sa mu cika da imani Allah ka ji kan iyayen mu Allah ka sa aljanna mu komar mu ya Allah muna roƙonka ka ba mu damana mai albarka ka ba mu kasuwa mai albarka ka ba mu 'ya'ya masu albarka ka ba da mazaje masu albarka ka ba da mata masu albarka Allah ka sanya mu masu albarka a rayuwarmu gaba ɗaya wannan karatu da muka fara Allah ka sa mun fara a sa'a ka ba mu dukkan alkhairan da yake ciki kuma ka kare mu da kurakuran da za su kasance a ciki kuma ubangiji Allah ka ciyar da wannan gari gaba ka ciyar da wannan masallaci namu gaba ka albarkaci waɗannan ɗalibai namu waɗanda suka mutu a cikinmu Allah ka yafe musu ɗalibanmu da suka rasu daga nan zuwa bara da ta wuce Allah ka ji kansu wanda kuma ka kaddara za su rasu shekara mai zuwa Allah ka sa cika da imani yaranmu yan ƙanana da suke zuwa karatun nan ka musu albarka ka sa su tashi da tarbiyyar addini Allah ka shirye mana da mazajenmu ka ba mu abin da za mu ci ka ba mu abin da za mu sha Allah ka ji kanmu ka sa mu cika da imani akwai matan da suke rubuta takarda a suna son ganin malam suna son kaza to bana tsarin da zamu yi shine muna da office a nan idan an tashi karatu zan ba da minti 30 minti 15 20 kar a je gidana ba korarku nake ba amma a nan za mu yi magama a nan a masallaci wacce take da larura tana son ganin malam ko shawara ko wani abu ko fatawa wanda ba a amsa ba to zan ba da lokaci sai in gama da ku amma a je a mun sammo ko ina son ganin malam a'a ko a je gida ina karatu a ce ina son ganin malam a'a kun fahimta yawa ka ku zo ku hada na fada da mata na yawa wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh